محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان وعمره فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له to wannan an- ya- ya cire ya cire kila an taka shi Allah ya sauke من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته zan fara da taya mu murna murnan zagayowar ranar haihuwar amirul mu'minin waya asubul mu'minin wa ƙa'idul gurrul muhajjalin wa imamul muttaqin ali bin abi talib salawatullahi wa salamuhu alaihi wanda aka haifa a rana mai kamar ta yau ranar juma'a sha uku ga watan rajab an haife shi ranar sha uku ga watan rajab bayan haihuwar manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi da shekara talatin daidai wa daidai da yake an haifi manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi a shekaran da aka yi malakabi da shekaran giwa ya zama shekaran giwa na da kwan- shekara talatin kenan haihuwan amirul mu'minin ah, hai- haihuwa hai- haihuwa- haihuwa ce da ta zo da mu'jiza don shi- kafin shi ba a haifi wani a ƙaba a cikin ƙaba bayan shi kuma ba a haifi wani a ƙaba shi a cikin ƙaba aka haife shi wannan kuma wani fifiko ne da allah ta'ala ya yi masa hasata nikan so in rana mai kama ka- ta yau haka ya zama abubuwan da muke faɗi wani lokaci ba ɗan ya kai ne wato wannan kamata ya yi a- a- a- a- a- a ji sautin ya yi daidai kafin a zo ba sai kuma ana yi ana ɗaga sauti ana ƙasa da shi dukan so in karanto mana daga karatu ne ya zama mutane sun cewa wannan abu ba shaci ba mai ne ba an shata ne aka faɗa ba amma kan kasance lokaci kan kure mana kwarai da gaske Ah, ballantana ma wannan da mukan yi shi kawai bikin rana guda kawai saboda haka daidai gwargwado duk da yanayin ga yadda yake rana ta rika zafi ba ta sassautawa sai gab da magariba amma dai nan da kamar awa guda abinda ya sauƙaƙa zan karanto mana dangane da mila- eh, mahaiwan amirar mu'mini zuwa magariba sannan kuma abinda ya saura za mu ɗora bayan isha na farko ruwaya da aka samu a cikin littattafai daban-daban daga ciki akwai ilal shara'i da ma'anil akhbar da gaibatun wanda suka- mata da suka samce kafina wa ƙarƙitar Allahu Asiya binti Ma- Mazahim Allah ya zaɓi Asiya binti Mazahim wa inna ha abadat la sirran fi mawdi'in la yuhibbu an yu'bada an yu'bada fi fiha illa intirar ita Asiya ta Allah ya zaɓe ta ta bauta wa Allah a asirce a inda Allah ba ya son abota masa sai bisa dole وأن مريم بن- ب- ب- بنت إمران اختارها الله حيث يسر عليها ولادة عيسى kuma ita binta bin- Ma- maryam bi- yar imrana allah ta'ala ya zaɓe ta ta yadda ya s- ya sauƙaƙe mata haihuwan isa fahazzatul jaz'al yabis minan nahdati fi falatin min al-ardi hatta tasaqadat alaiha rutaban janiya ta girgiza tsuntsige na ko kuma kututture na dabino busasshe wanda ainihin kuma 'ya'yan dabino suka ɗanyu suka zubo mata daga nan wa anna Allah ta'ala ihtara ni wa faddara ni alaihima ni ko Allah ya zaɓe ni ya fifita ni akan su biyun nan wa ala kulli man madha qabli min nisa'il alamin da duk wanda suka gabace ni a matan talikai la'anni walattu fi baitihi al-atiq dun ni na haihu a cikin ɗakinsa ne tsohon ɗakinsa wa baqitu bi thalathata ayamin akulu min thamar janna wa awraqiha na, na, na, na zauna ciki kwana uku ina cin 'ya'yan itatuwan aljanna da da da shuke-shukenta falamma aratu an akhruja wala an akhruja waladi ala wa waladi ala yadi hatafa bi hatim yayin da na so in fito eh, ɗana na hannu ko ga wanc- wancan an ce wani wata murya tana cewa Allah yana cewa wannan kuma sai ta ji mana mana- ni ne aliyul a'la ke Fatima sa masa suna Ali ni ne aliyul a'la وأدبته آه، وإني خلقته من قدرتي نعل تشيش دقائقنا وإز, و- وإز جلالي وقسط عدلي da, da buwayan jalalata da ad- ad- ad- ad- adalci isti adali to ad- adalci na shikin ishtaqaqtu ismuhu min ismi na tsago sunansa daga sunana wa addabtuhu bi adabi na ladabtar shi da ladabi na wa fawwadtu ilayhi amri na fawwada masa al'amari na wa wafaqtuhu wa waqaftuhu ala gamid ilmi na nuna masa koyayin ilmi na wa wa wulida fi baiti an haife shi a ɗaki na wa huwa awwal man yu'adhdhinu fawqa baiti shine farkon wanda zai kiran sallah a birbishin ɗaki na wa yaksurul asnama yarmiha ala wajhiha wanda zai kuma karere shi ne kuma zai karere gumaka ya bu- ya- ya zubar da su bisa fuskokin su ya jefar da su a bisa fuskokin su wa yu'azzimu ne wa yumajjidu ne wa yuhallilu ne ya girmama ni da ta'zimi da tabjidi da tahlili wa huwa al-imamu ba'da habibi wa nabi wa khirati min khalqi muhammadur rasul shine kuma jagora bayan masoyina annabi na zababbe na a cikin halitta ta muhammad manzura wa wasiyuhu shine wasiyinsa fatuba liman ahabbahu wa nasarahu ma dalla da duk wanda ya so shi ya taimake shi walwailu liman asahu wa khadarahu wa jahada haqqa bani ya tabbatar mu kuma wanda ya saba mashi ya tabar da shi ya musanta haƙƙinsa Ah, wannan aka lura da ɗan- ɗan ƙaƙari a kan wancan ruwaya to eh, wannan wannan abin da ake faɗi na farko dai batun ketawan ƙaba ya tsage shi wannan shi wannan baitul atiq yana nan kamar yadda yake tun lokacin da ah, mahaifiyar amirul mu'minat katangan nan ya tsage ta shiga har yanzu yana nan inda ya tsagen ma yana nan shaidansa na nan tsagon na nan har yanzu in mutum ya duba bangaren da ake ce mashi rukunin layamani din nan wanda akan dan buɗa shi dan kadan akan zo a taɓe shi daga nan ka baro rukunin layamani za ka zo rukunin hajar aba na da kusurwoyi hudu akwai kusurwan da ke da hajarar aswad to kafin ka kawo shi in kana dawafi ka sa kai ɗakin ƙaba ta hagu to a dai- dai- daidai wannan ah, kusurwan ne ya tsage kuma mutum ya duba ya gani zai ga tsagon na nan har yanzu da shaida sosai ga inda ya fashe kam ya tsage kuma yana nan har yanzu ta inda ya tsage kenan wannan kuma yana cikin wa'yansu ayoyi da Allah ta'ala zo wanzuwansu suna yana na har yanzu zaka ga ga alama kamar an fasa amma kuma gashi ya gani to ta nan ta shiga ta kwana uku ta fito yayin da abu talib ya gan shi wannan cikin na amalin dusi ya farin ciki sai ali alaihi salam ya ce da babansa assalamu alaika ya abba wa rahmatullahi wa barakatu wato bayan da aka fito da shi ke sai sai babansa sallama sannan sai mai ruwaya abbas bin abdulmuttalib kenan ya ce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya shigo yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya shigo sai amirul mu'minin ne ya girgiza haka sai ya dariya a fuskarsa sai ya ce assalamu alaika ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ce manzo Allah ce da shi ta nah nah bi idnillah ta'ala sai sai sai Ali ya ce bismillahir rahmanir rahim qad ablahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hayya zuwa karshen wayannan ayoyi ya karanto ta yi mutum ce to ai ba saukar da ayan ba annabi ma ba aiko shi ba eh eh eh amma shi annabi ne ko da ba aiko shi ba ko da ba aiko shi ba amma annabi ne kuma ko da ba a saukar da alkur'ani ba amma sananne ne a ilimin allah kofi da aka faɗi a goshin suratul mu'minun sai manzo allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce kad aflahu bik su mu'minan da suka yi falaha din nan to da kai suka yi har ya karanta sauran har ya za ula'ika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anta wallahi amiruhum yace kai ne wallahi kai ne amir dinsu wato amir kai ne amirul mu'mini cewa amirul mu'mini wannan shi wani irin matsayi ne da Allah ta'ala ya ba wannan bawa nasa shi kadai ne amirul mu'mini shi kadai tun daga adam har ya zuwa gurin kaho ali ne kadai amirul mu'mini duk wanda ka ji an ce mashi amirul mu'mini marɓaya birkita ya ce to ai da kai ne amiru to miruhum min ulumihim fayyamtaro wa anta wallahi daliluhum wa bika yatadu kai ne shugabansu jagoransu su wa'annan mummina kai ne za ka sanar da su ilmomi su ya amfani da karanta mir kamar ainihin kamar kai za ka ciyar da su daga ko shayar da su kai za ka shayar da su daga ilminka su shayu sannan kuma kai ne jagoransu jagora a dalilu kai ne jagoransu wa bika ya hata da kai kuma za su shi san to wannan akwai wasu tsirayen na da tsawo zan ɗan yanke wannan zan bashi haka wani ruwayan kuma wannan allama majalisi a nan ya ce a cikin kashfil yaƙin sunan littafi ne kashfil yaƙin da kuma kashfil haƙ akwai shigen wannan ruwaya daga littafin basha'irul mustapha daga yazid bin ƙanab shigen irin wannan sannan kuma a ciki an ƙara da cewa ita shi mai ruwa ya ce sai ta ce fa wadattu aliyan wani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi salatu na san na haifi ali manzala sallallahu alaihi wa alihi lokacin yana shekara shekaran su talatin wa habbahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi hubban shadida manzala kuma ya so shi so mai tsanani wa qala laha sai ce shi manzala ce da ita fatima binta asad mahaifiyar ali ij'ali mahadahu bi qurbi firashi ki sa shimfiɗansa kusa da shimfiɗata mahad shine inda shimfiɗan jariri firash kuma na babba ki sa muka ce mahad a tsohuwar hausa ana ce mata gunya wuri mai taushi da sa shimfiɗan shi kusa da nawa wannan kuma karka yi mamaki domin shi shi ali ɗin nan shi manzo Allah ɗin nan har wala yau a hannun ita fatima binta asad din ya girma so kamar ɗanta ne saboda haka sai ya ce da ita to yanzu a sa ya rika kwana kusa da inda nake kwana to sai ya ce sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shine yake yau wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yali aksar mi tarbiyata tarbiyata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yake shi ya ya jibinci mafi yawan tarbiyan ali wa kana ya tahiru aliyan fi waqti ghasli shine yakan tsarkake shi a lokacin masa wanka shi yake masa wanka wa yujiruhu labna inda shurbihi shi kan kawo shi kuma a bashi nono ko kuma ya shayar da shi nono iman nono in ya sa masa ko hannu a yatsa a baki yana tsotson nono wa yahadu kuma hadahu inda naumi yakan kuma girgiza gadansa yayin baucinsa kamar yadda aka jingira gadon jariri ya dan ji ya rika dan lilo da shi sai sai bacci shi manzo Allah ya ce kasance kan masaka wai nagihi fi ya kazata kuma yakan mishi waƙe yadda aka ma jariri waƙe din nan dan girgiza shi a masa rawa a masa waka to manzo Allah ya kasance shi yake masaka wai hamilhu ala sadri yakan rika daukar shi a kirjinsa wai kula ya rika cewa hadha akhi wa wali وناصري وصفي وظهري وكهفي وظهري وظهيري ووسي وزوج, وزوج كريمي وأميني على وصيتي وخليفتي
يا علي
yana ya kasance ka yana yana yana bayyana mu mutane ko wane ne alin nan yana cewa wannan shine dan uwana shine majibintan al'amari na shine mataimaki na shine zababbe na shine taskata shine kogona shine bayana shine wasiyina shine mijin yata shine kuma amintacce na akan wasiyata shine kuma halifata wa kana yahmiluhu da'iman wayatu bihi wayatu bihi jibalan makkata wa shi'abiha wa audiyata kuma ya kasance ya rika rika rika daukansa yana kewaya da shi tsaunukan maka da tuddanta da kwarinta ya kai kuwa to ma'ana kina ga ya kai ya komo tare da shi wannan kenan sai wata ruwayar wannan a cikin raudatul wa'izin daga jabir bin abdullah al-ansari ya ce na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da miladin amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam sai manzo Allah ya ce a a kat laqad sa'altani an khairi maulidin wulida ba'di ala sunnati isa al-masih alaihi salam ya ce a a wato kalmar ba ma ki ka tambayi ka tambayi ni dangane da haihuwan wanda aka mafificin abin haihuwa bayana wanda aka haife shi a bisa sunnan masihu alaihissalam wato cikin irin haihuwan masihu wato haihuwan masihu mu'jiza ce haihuwan alima mu'jiza ce sannan ce ina Allah tabaraka wa ta'ala halakani wa aliyan min nurin wahid Allah ya wannan wannan manzo Allah ke ga ma Jabir Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ni ni da Ali daga haske daya qabla an qabla an yakhluq al khalqa bi hamsati alfi bi hamsati mi'ati alfi am wai, hamsati mi'ati alfi am bi ham a ham ba hamsa hamsa hamsa mi'ati alfi am da kafin ya halicci sauran halitta da shekara dubu ɗari biyar hamsu mi'ati alf shekara dubu ɗari biyar kafin a halicci sauran halitta wa kunna nusabbihu Allah wa nuqaddisu sai muka ji muna muna tasbihi ga Allah muna kaddasa shi falamma khalaqa Allah ta'ala adama qadafa bina fi sulbi yayin da Allah ya halicci Adamu sai ya jefa mu a tsatsonsa wato suna nan tun kafin halittar Adam kafin ma halittar halitta wastakarartu ana fi jambil aimani wa aliyin fil aisar muka tabbata a tsatsan adam ni ina bangaren dama ali na bangaren hagu thumma nuqilna min sulbihi ila al-aslab at-tahirati ila al-arham at-tayyiba sannan aka shiga cire mu daga tsatso mai tsarki tsatso da tsatso kinaya ga namiji mahaifa kuma kinaya ga mace a cire mu daga wannan tsatsarkan namiji kenan zuwa tsatsarka cikin tsatsarka mace wato hasken kowannensu sai a cira a jikin wannan ko kuma ce hasken da yake kwara ɗaya ne raka hasken hasken manzo Allah da hasken Ali din kwara ɗaya ne sai a cire shi a sa a tsatsan daga tsatsan daga tsatsan adam ya koma hawa daga hawa ya koma shis daga shis ya koma matan shis daga matan shis zuwa a, magajin shis haka nan haka nan haka nan haka a cire daga wannan a koma da shi wannan to har falam nazar kazalika hatta atla'ani hatta Allah tabaraka wa ta'ala min zahari tahiran wa ko abdullahi bin abdul muttalib ba mu gushe ba ba haka nan har allah ta'ala ya sa ni a tsatson abdullahi dan abdul muttalib ya tabbatar da ni a mafificin mahaifa shine na amina bintu wahab thumma allah ta'ala kuma ya sa na ali shi kuma a tsatso mai tsarki na abu talib ya kuma sa shi a cikin mahaifa tsatsarka na fatima binta asa wato wannan haske yayin da ya zo daga wajen abdulmuttalib sai ya kasu kashi biyu ɓangare ɗaya sai je wajen abdullahi ɗaya ɓangaren kuma ya je wajen abu talib yayan abdulmuttalib bangaren da ya je wajen abdullahi sai koma wajen amina bintu wahab sai ta haifi manzon shi kuma bangaren da ya je wajen abu talib sai ya je ga fatima binta asad sai ta haifi aiki sun maka sai manzo Allah ya ce ya jabir wa min qabl an waqa aliyin fi batn ummihi kana fi zamanihi rajulun abidur rahibu yace kafin ali ya shiga cikin uwarsa an yi a zamaninsa an yi wani mutum mai yawan zuhudu mai yawan ibada rahibi mai yawan ibada yukahu al-masram bin du'aib bin shaikata wannan mutumin akwai sunansa a wani masdarori an ce sunansa al-masram na kan faɗi magana waɗansu suka ƙoƙari su rubuta sai ga sun rubuta na abu daban masarar da rubutun arabiya mim ne sannan sa mai ɗigo sannan ra sannan mim masarar mim sa ra mim wala allah kila mutum zai rubuta da baƙaƙen haruffan boko zai sa eh, sa mai ɗigo- sa mai ɗigo uku ɗin nan zai sa shi da da da th ne ba da ba da sin ba masrab to sai ko muslim ne ban sani ba ne na ce dai masarab don rubutun don ce masarab din wala Allah ya zama shi ne daidai to sannan kuma shi wannan masarab din nan an ce dan du'aib amma a wani a wani masdari an ce dan ru'aib ne shi ru'aib din kuma dan sh- shayqatam wani ruwan kuma shi kanam ko kuma rugaib dan shi kaba oh wannan ne sunan ne mutum ya da yake ba su rubutun sa ada ba su dubu ba su dugo ba su wasani amma bu saba kan cewa sunan mutumin masaram ne ba da mim sa mai digo uku sai ra sai mim ko sun saba dangane da da shi wancan ru'aib ne ko rugaib ne ko rag- ko rugaib ne ko ragib ne ko du'aib ne duk dai zai zama to kuma an an shi mutum ne mai yawan ibada shi masarar din ya ya bauta wa Allah shekara 90 shekara 190 kai bai taɓa roƙon Allah wata wata bukata ba, ta ƙashin kansa ma'ana idan mu- da aka ce mutum yana ta bautan Allah ba bai roƙi Allah wani abu ba, ma'ana bai roƙi wani abu na ƙashin kansa na wani bukatun duniya ba wato sai- domin in baka ba ai sallah da yake ai du'a du'a yake yana roƙon Allah gafara yana roƙon Allah yana ta- ta- taqdisi da tamidi da tabjidi amma ya ce Allah ka bani kaza wani wani abu na duniya to bai taɓa yin haka ba har shekara 190 sai ya roƙi ubangijinsa wata bukata ya ce ya nuna masa wani wali cikin waliyarsa sai Allah ta'ala ya tura masa abu talib yadda da masaram ya gan shi ya miƙe ya rusumbance shi ya zaunar da shi kusa gaban shi sai ya ce kai ne wane an- man anta ya rahamu kalla ya ce ni mut- rajulun min tihama ana ce ma maka tihama daga tihama ne ma'ana daga maka sai ya ce mai ayi tihama da yadda tihama yana nufin kwari ne sai ya ce makka ya ce daga wa- daga wane kake zura'an wane ce ya ce abdu munaf sai ya ce wani abdu munaf din ya ce wato ga cin abin abdu munaf yana da yaya wanne daga ciki ya ce banu hashim to sai wannan rahibin ya- ya zabura ya sake sumbanta shi sa- sumbanta na biyu ya ce "Alha- an- alhamdulillah lazi a tsani mas'alati wa lam yumitni hatta arani waliya na gode wa allah da ya bani abin da ya bani ya- ya biya mini bukata ta roƙon da ne mishi ya cika mini ya nuna mana waliyinsa kafin mutuwa ta sannan sai ya ce masa albishirin ka ya kai wannan domin aliyul ala ya mini ilhami da in maka albishir sai abu talib ya ce menene ya ce ɗa ne zai fito daga tsafanka waliyin allah Allah tabaraka wa ta'ala dhikru tabaraka ismu wa ta'ala dhikru shine imamul muttaqin wa wasi rasul rabbil alamin in ka riski haihuwansa ka ga ka ya gayar mini da shi ka ce masa masaram yana gaishe ka ka ce masaram ya ƙuri'uka salam wa huwa ya shaɗu Allah ilaha illallah wa da wula sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annaka wasihu haqqa bi muhammadin yatimmu nubuwa wa bika yatimmu wasiya ka gaya masa hakan da ka ce masa yan- na- masaram yana gaishe ka yana cewa ya shaida da la ilaha illallah wa da wula sharika la ya shaida kun muhammadan abduhu wa rasuluhu ya kuma ta- shaida cewa kai wasiyinsa ne na gaskiya kuma da, da, da, da muhammadu ne an, allah ya cika annabta da kai ne kuma ya cika wasiya sai abu talib ya kuka ya ce da shi mene sunan wannan abin haiwan ya ce sunansa ali sai abu talib ya ce da shi ni ba zan ba zan ba zan ga- ba zan san abin da kake faɗa gaskiya ne ba har sai ka bani sai ka bani hujja a sarari wanda ya nuna gaskiya abin da kake faɗa sai masaram ya ce me kake so in roki Allah ya sa maka shi ya zama hujja kuma dalili akan gaskiya abin da na gaya maka abu talib ya ce ina son abinci ne abincin aljanna a wannan lokacin a kawo mai sai wannan rahibin ya addu'a kafin ya cika addu'ansa sai gashi an zo da fakiha daga aljanna ɗanyu da inabi da roman sai abu talib ya ci daga roman ɗin ya farin ciki sosai sannan ya dawo gida ya zo da raguwa ma har ya ci sai wannan wannan ruwan abin da ya ci abin da cin sai ya so ya juye ya zama ya zama ruwa a tsatsonsa yayin da ya sadu da iyalinsa fatima binta asad sai ta ɗauki cikin ali in kun in ba manta ba mun karanta shi wani abu mai kama da haka dangane da haihuwan sai da fatima ce zahara cewa ainihin manzara ma an kawo masa ruɗab daga aljanna kuma aka hana wani ya ci sai shi bayan ya azumi kwana arba'in kuma sai ya zama sakamakon wannan abin da ya ci din ne allah ya sau ya juya shi zuwa ruwan da ya zama da shi ne aka yi fatima ta zara to shi ma ka ga shi irin wannan da aka- haka aka yi ma shi ma haihuwa na haihuwa ma ne to yayin da fatima binta asad ta ɗauki cikin ali ƙasa ta yi girgiza yansu kwanaki har ƙuraish suka sami tsanani duk suka firgita dangane da wannan sai suka- sai suka ce da junansu mu je ya zuwa umu bi ahlatukum ila darat abi qubais ku ku miƙe da iyayen gidanku ya zuwa tsoron abi qubais sunan dutse ne mu- mu- mu- mu- mu riƙa roƙonsu har sai ku abubuwa sun sun natsa yayin da suka tattaru akan dutsen abu kubais sai shi ma sai ya shiga rawa da su su kuma gumakan da suka je da su za su roƙa duk sai suka karere suka faffaɗi a fuskokinsu to da suka ga wannan sai suka ce to ba mu da iko kan abin da ya sauka mana sai abu talib ya hau kan dutsen ba tare da na jin tsoron abin da ya faru ba sai ce da su ayyuhan nas inna allaha tabaraka wa ta'ala ahdatha fi hadhihi al-lailati hadith ya ce ya ku mutane Allah ya haddasa wani abu ne a wannan dare wani abu ne ya faru a wannan dare Allah ya haddace wani halitta ne nasa in ba ku yi biyayya gare shi ba ku- kuka kuka yi furuci da wilaya gare shi ba kuka shaida da limancinsa ba abinda kuke yake tare da ku ba zai natsu ba kuma maka ba za ta zama ba ta zama wurin zama a wurin sai suka ce da shi ya aba ɗalib abinda ka ce shine abin za mu za mu ce daga ce aba da inna na ƙulu bi maƙalatin abinda ka faɗa shi ma shi za mu faɗa wato sai tunda sun ga gari na girgiza kuma ya ce sai abin da ya faɗa ne mafita me za su ce a fitar da mu duk abin da kai faɗa mun yadda sai aka ce abu ɗalibi ya kuka ya ɗaga hannunsa zuwa sama yana yana roƙon Allah azza wa jalla ya ce ilahi wa sayyidi as'aluka bil muhammadiyyatil mahmuda wa bil alawiyyatil aliya wa bil fatimiyyatil bayda illa tafaddalta ala tihama bir raf'ati war rahma shi mai ruwa ya ce ya ce na rantse da wanda ya tsaga ƙasa ya fidda ƙwaya na kuma rantse da wanda ya ya ƙirƙiri rai laraba sun kasance suna faɗan wa'annan kalmomi suna addu'a da wa'annan kalmomi yayin da suke cikin tsanance-tsanance a zamanin jahiliya alhali ba su san hakikanin ma'anansu ba wato sun kasance suna addu'a suna cewa ilahi wa sayyidi as'aluka bil muhammadiyatil mahmuda wa bil alawiyatil aliya wa bil fatimiyatil bayda illa tafaddalta alaina bi kaza kaza kaza Tura daren da aka haifi amirul mu'minin alaihi salam sama ta yi haske taurari da nan suka- su- suka nunnunka haskensu haskensu ya nunnunka ƙuraisha suka ga abubuwan mamaki suka ga taurari wa'annan sinan wa'annan sinan suka ce to lallai wani abu ya faru a sama sai abu talib ya fito ya bi hanyoyin maka da, da, da kasuwanninta yana cewa ya ayyuhan nas tammat tammat hujjatullah wa ag- ah, sai sai sai ya ce masa ya jama'a hujja Allah ta cika sai su jama'a suka gabato suna tambayin shi menene dali- menene ma- ma'anan abubuwan da muka gani ina faro da s- da hasken sama da kuma ƙarin hasken taurari nunkin ba nunki sai ya ce da su albishirinku Allah ta'ala ya bayyana ya bayyanar da a wannan dare wani wali cikin waliyansa zai eh, wanda zai kammala ɗabi'un alkhairi a cikinsa kuma ya cin- ya cika wasiyai da shi shine imamul muttaqi wa nasiruddin wa qami'ul mushrikin wa ghaizul munafiqin wa zainul abidin wa wasiyi rasul rabbil alamin imam al huda wa najmun ali wa misbahud duja wa mu- naj- ko mu najmun wa najmun ula wa misbahud duja wa mubidu shirki wa shihab wa sh- wa shihab wa shubahat wa mubidu shirki wa shubahat wa huwa nafsul yaqin wa ra'sud din bai gushe ba yana ta faɗin sufufi daban-daban daban na amirul mu'minin da kalmomi daban-daban har gari ya waye wato cikin abubuwan da ya faɗi akwai cewa shi wannan da shi ne allah ta'ala zai kammala wasiye waya timu bihil wasiyin ausiya shi ne kuma imamul muttaqin shi ne nasiruddin shi ne ƙami'ul mushrikin shi ne gaizul munafiqin munafiqai su yi ta gaisu ta bakin ciki hasara shi ne kuma zainul abidin shine wasiyar rasulun rabbil alam shine imamu huda wa najmu ula shine misbahu duja shine mubidul shirk wa shubhat to haka nan ya ta faɗin abubuwa kalmomi daban-daban jabir wanda ba za ba kar a manta wannan dogon ruwaya din nan an samu daga jabir ne wanda ya samu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sai jabir ya ce sai na ce ya rasulullah ya zuwa ina ne ya fako ya ce shi- sai ce sai abu talib kai sai ya tafi ba a gan shi ba sai kwana a kwana arba'in sai ce sai na ce to ina ya tafi ya rasulullah sai ya ce ya je wajen masarar sai ya samu masarar ya riga ya mutu a dutsen da ake ce ma al- al-lakab jabalul lakab sai manzala ce da jabir wannan magana zan gaya maka jabir kar ka faɗa ma kowa sirri ne daga cikin asirorin allah koyayyu kuma ilmi ne daga ilmominsa taskakku ya ce masaram ɗin nan ya gwada ma abu talib wani kogo daga cikin kogonnin allikam dinan wannan dutsen ya ce za ka same ni a nan ko ina da rai ko ma da rai to yayin da abu talib ya je wannan kogo ya je ya shiga sai ya sami masaram ya ya rasu amma a- a sifan sujada yana fuskantar alkibla a yayin nan sai ga wa'yansu macizai biyu ɗaya fara macijiya ɗaya kuma baka suna gadin sa- suna tunkuɗe masa cuta yayin da suka gan shi su macizan kenan suka ga abu talib sai suka ɓace a cikin kogon sai abu talib ya shiga ya ce assalamu alaikum ya wali Allah wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ta'ala ya tada masaram da rai da kudura ta sa sai miƙe yana kakkaɓe fuskarsa yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna aliyan waliyullahi wal imam ba'da nabiyillah sai abu talib ya ce albishirinka an haifi ali inna aliyan qad tala'a ila al-ard sai masar mace me ya alaman bayanansa a wannan daren daren da ya bayyana sai ya ce bayan sulusun dare ya wuce naƙuda ta kama fatima irin abin naƙuda da ke kama mata sai na ce mata dakata in je in kirawo mata sai ta ce ina jin ciwo sai sai na karanta mata sunan da tsira ke ciki ya yi kamar da ya ce bakaratu alaihal ismin ladhi fihi najatu fasakana sai ta natsu ya zama ba ta jin wannan zafin ke sai na ce da ita zan zo miki da matan da za su taimaka miki a wajen a wannan al'amarin ki a wannan dare sai ta ce da ni eh, ra'ayinka ne kamar yadda ka so ya abu talib da na fita sai na ji murya na kira na ta wani ta- ta wa- wani kusurwa daga kusurwoyin kaba yana cewa dakata ya abu talib domin waliyin allah dinnan najasa ba ta tabansa sai na ga waɗansu mata sun shigo mata suna da wani tufa na alharini fari sai na ji ƙanshinsa ya fi ƙunshin miski da azafar sai suka ce sai suka ce da ita assalamu alaiki ya waliyatalla sannan suka zo suka zauna a gefen tare da su akwai eh, ju'una na ta sha karanta muku wannan ce muku ju'una da harin nan nace a kawo wani abu mai kama da wannan amma amma yanzu annan Husaini ana ko in su yau ga wani nan ga wani nan nan ko wannan abin na turare shi a ɗaya daga cikin su wannan mai dan tsini din yau wannan yau wannan shine kuwa irin wannan alas Ju- ju'una ji'una min fidda gashi wannan ma an mashi an mashi kalan la- la- an mashi launin azurfa amma ba azurfa bane wannan da an yi launin azurfa ne to na azurfa shi akan sa turare ne to ɗaya daga cikin matan ta zo da wannan me ya sunan wannan da hausa tandu yana ya ce masa tandu tun da su tandu da akwai na tozali akwai na mai akwai tandun mai to ana ya ce tandun turare ba shi kenan ba to wannan to ju'una da larabci Ta- han- a tare da akwai ju'una min fidda mai ɗauke da turare to su ne suka zauna tare da ita hatta da ta haifi amirul mu'minin yayin da ta haife shi sai haske fito daga gare ta kamar rana ta bullo sai ga shi zo ya sujada a ƙasa shi ya jaririn bayan da ya fito yana cewa ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa sharu amma nan an aliyan aka ce anni a wani anni wasi muhammadin rasulun wa bi muhammadin yuktumun nubuwa wa bi yuktumul wasiya wa ana amirul mu'min wato da yayin da ya sauko sauko yana mai sujjara ya faɗi wannan kalmomi ce ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anni ali ali wa ashhadu anna aliyan wasi wasi muhammadin rasulullah وبمحمد يهتم النبوة يهتم الله النبوة ده النبي ده النبي ده محمد ne Allah yake cika annabta wa bi yatimmul wasiya da ni kuma wasi wasici ke karewa wa ana amirul mu'minin ni ne amirul mu'minin ɗaya daga cikin matan nan ta ɗauke shi daga ƙasa ta sa shi a a cinyanta yayin da ya dubi fuskanta sai ya kira ta da harshe mai fasaha ya ce assalamu alaiki ya umma ta ce wa alaika salama ya bunayya ta ce alaika salama ya ya ɗana sai ya ce mata ma habar walidi ya ya ya la- me la- me labarin mahaifina sai ta ce fi na amin lahiyan kalbi yana kaiwa komo a cikin ni'imar Allah wasu hubati ya ta na'am abu ɗari ya ce yayin da na ji wannan da abin da suke maganan da suke yi ga da ja- wata ta ɗauke shi ya ce mata umma ya babana tana amsisi kuma sai na ce masa ya um- ya- ya bunai alastu bi abi ashe ba ni ne babanka ba ya ji yana tambayin wani baban sai ce bala walakin ni wa iyaka min sulbi adam ya ce na'am kai- kai ne babana am- ubana amma da ni da kai duk daga tsatson adamu muke wannan kuma ita uwa ce uwa ta ce hawa ina tambayanta ne dangane da babanmu adam sannan sai ɗaya daga cikin matan ta gabato wadda wanda wannan abin da muka ci mashi jauna din nan yake hannunta ta ɗauki ali yayin da ya dubi fuskanta sai ya ce assalamu alaiki ya ukhti ya ce assalamu alaiki ya arwata ƙadado alaika salamu ya akhi Fam- sai ya ce mata fama habar ammi yaya ya labarin ammina ƙalar khairun wa huwa ya ƙarau alaika salamu ce khair yana gaishe ka qultu- qultu ni kuma in ji abu, abu talib ni kuma sai na ce ha ya bunna ya ayi uhtin hadhihi wa ayi ammin hadha wace yar uwar taka wani kuma ammin naka qala hadhihi maryamu binti imrana wa ammi isa ibn maryam yace ai wannan ita ce maryam yar imrana ammina da nake tambaya isa dan maryam nake tambaya wa dinatuhu mm, wa dinatuhu ya ɗibu fi fi- fil oh, wannan yana ya tsallake sai ce ta ce da shi hairun wa ya karo alaika salam ta ce yana cike lafiya rawa yana gaishe ka wa ɗayyabatu ya fito shi wa ɗayyabatu bidibin kana firjona sai ta shafa masa turaren da ke cikin wannan mun ce mu ce masa tando sai ɗaya kuma daga cikin matan sai ita kuma ta zo da tufa sai ta sai na ce sai na ce sai na ce da ita in ji abu talib ya ce "A- a wanke shi mana domin laraba sukan wanke yaro in an haife shi sai ta ce ya ba talib ai wannan yaron tsarkakakke ne babu wani ƙazanta tare da shi sai ta ce la yuziquhu kai hadi harrul hadidi fid dunya illa ala yadi rajulin yabghiduhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu wa samawati wal ardi wal bihar yace ainihin eh, karfe ba zai cutar da shi ba zai ɗan- ba zai ɗan- karfe ba sai a hannun wani mutum wanda Allah ke kinsa da manzan da manzansa da mala'iku ma- da sammai da ƙasa da da- da- da- da ruwa ma ko guna wanda ainihin wuta ma tana begen ta ya isu- ya- ya shigo cikinta shine kawai zai zai zai zai wato ma'ana zai tun- zai zai iya kashe shi da makami kenan wa illa ai an sassari amirul mu'minin an jijji masa ciwo ko a karon uhud kawai an masa miki tsakanin saran takobi da sukan mashi da shigan kibiya an masa 84 a a- a uhud ma'ana duwa- za- za- makami na iya cutar da shi amma ba dai ya- ya kai shi ga ya raba shi da ransa ba sai a hannun wannan mutum To, ah, sai ni kuma na ce masu to in ji abu dalwa wane ne wannan mutumin da zai dan da mishi wannan sai suka ce da ni su matan ibn muljam al-muradi la'anahullah wa huwa qatiluhu fil kufa sanata salasi na mumin wafati muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce shi zai kashe shi a kufa shekara 30 bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokaci na haramu ni kun ban ga makaranta wa ruwayan jabir ba sai abu ɗalib ya ce ni dai ina jin zancen su wayannan mata wannan ta ce wannan kaza wannan ta ce kaza sannan sai kuma muhammad dan abdullahi dan dan dan uwansa ya zo ya ɗauke shi sai muka sai muka ga ya kusanta shi da shi hannunsa da hannunsa ya sai muka ji yana magana da shi yana tambayin shi dangane da abubuwa daban-daban shi kuma yana ansa masa sai suka yi rika magana dangane da wa'yansu asararu tsakaninsu sannan su matan suka ɓace su wa'yan matan da suka zo taimakawa wajen haihuwa sai a raina na ce da na san wa'yannan sauran matan guda biyu Rin ya ji ma- ya- kaga matan hudu kenan ya san biyu ya san ɗaya hawa'u ce ɗaya kuma maryam amma sauran biyun bai san suwaye ba sai allah ya kimsa ma'ana sai ce ya abi amma mar'atul ula fa kanat hawa matan farko hawa ce wa amma lati akhadadanni fa hiya maryam binti imran allati ahsanat farja wanda kuma ta yi mani hadana ita ce ainihin maryam bin wa amma lati adrajatni fi thawb wanda ta lulube ni a tufafin fa hiya asiya binti mazahib wa amma sahibatul ju'una wannan da ta zo da turaren nan kuma a wanda tandu din nan fahiyar ummu musa bin imran wa musa ɗan imran sai ya ce falhik bil masaram al'an wa bashirhu wa habirhu bi ma ra'aita ya ce to yanzu ka je wajen masaram ka gaya mashi kai masa albishir kuma ga masa abin da ka gani yana nan a kogo kaza kaza ya ce to shine nan sai na fito na zo an na zo na ga wa'annan macizai biyu sannan kuma na shigo in gaya maka kawo labarin sun zo in maka albishir da abin da na- na gani daga wajen ɗana ali sai masaram ya kuka ya su- ya koma ya sujada sannan sai koma ya ya cika yarda ma ya- an dawo da ransa sai na kwana uku ina magana da shi ba ansa sai wa'annan macizai guda biyu sai suka fito sai suka ce da ni assalamu alaika ya abu talib sai na ansa musu sai suka ce da ni koma wajen waliyin allah kai ka fi kwal- kai ka cancanta ka kiyaye shi wal ba wan- ba- ba- ba wannan ka ba. sai na ce da su ku mu ne suwa ne suka ce mu ne kyawawan ayyukansa wanda Allah ya halice mu daga ayyukan kyawawan ayyukansa muna kare shi daga abin da zai cutar da shi har ya zuwa tsayuwar sa'a su idan tsayin kyama ta tsaya ɗayan mu zai ji masa jagora ɗaya kuma zai eh, ƙa'idu ƙa'iduhu wal akhiru sa'iqu to ɗaya zai- zai zai- yana gabansa ɗaya yana bayan shi kenan har ya zuwa aljanna sannan sai abu ɗalib ya fita ya- ya juya ya komo maka jabir ya ce sai na ce ya rasulullah sai na ce qultu al- ya ya rasulullah allahu akbar in ji jabir An- eh, sai sai na ce ni kuma eh, na ce allahu akbar annasu ya ƙulo na abba ɗalibin mata kafira suka ce amma mutane suna cewa wai abu ɗalib ya mutu kafiri ne sai manzo Allah ya ce ya jabir Allah al- al- Allahu a'lamu bil ghaib innahu lamma ma kanat laylatu lati usra bi fiha ila samai intahaytu ila al-arshi fara'aytu arba'ata anwar yace al- yace Allah shine mafificin sani da gaibi yayin da aka tafi da ni tafiyan dare isra'i kenan mai iraji zuwa sama da na kai a- a- na kai ya zuwa ga al'arshi na ga has- hasake guda hudu sai na ce ya ya ubangiji na waɗannan hasaken fa ana ma haske jam'i da hausa to na yi masa dai hasake sai ai aka ce da ni ya muhammad wannan abdulmuttalib ne wannan hasken abdulmuttalib wannan kuma abu talib ne wannan kuma babanka ne abdullah wannan kuma dan uwanka ne talib sai na ce ilahi wa sayyidi da me suka samu wannan daraja sai aka ce da ni bikitmanihim imana wa izhab- eh, wa izharihim al-kufr wa sabrihim ala zalika hatta matu da suka ɓoye imani suka bayyana kafirci wato sun yi taƙiya sun ɓoye imanin suka bayyana mutanen suna tare da su har suka mutu to ƙarshen ruwaya wannan ruwayan kenan akwai wasu ruwayoyi da zan karanto mana insha Allah wannan kamar yadda a wannan ruwayan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce da Jabir ya ce ya Jabir fa innahu min asrarillahi al-maknuna wa'ulumihil mahazuna wannan yana cikin ilmomin allah koyayyu daga taskokinsa wanda suke su ma za mu iya cewa taskatattu wanda ba kowa ya sani ba. to eh, wani wani saurari akan sami rawayoyi da yawan gaske har za ka ga an ce wannan asirai ne kuma kar a tona su kar a faɗa domin wanda ba shi da ilimi in ya ji zai watso ba magana za ka ji ya ce "Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, ka kaga sun ce ma a abu ɗalib ɗin ma annabi ka ji ma ashe tun kafin aiko annabi ma annabi ne amma an karanta qad alahal mu'minun la ilaha illallah ka ji ma sun ce kara to in tun da dai wannan ilimi ne boye wani lokaci ka an ce wannan ilimi din karka faɗa har ma a wayan suraye zaka ga an ce yana da cikin asirai har ma a ce la'anta ta tabbatar ma wanda ya tona wannan asirai domin in in wa'yansu suka ji za su yi wa'yansu maganganu to amma wa'yansu lokaci wa'yansu lokutan ilmumuka sukan zama lokacin a faɗe su yayi abinda shawarar mu ga wanda ya ji abin ya yi masa bambara kwai shine ya kyale mana kayan mu in ka je masa bambara kwai to kai ka ya maka bambara kwai irin ka ne mu kam ala bayyanatin mai mana ko fes yake tangaran yake a wurinmu mun san al'amuran allah turan gini ran zane ne ya riga ya shirya kayansa ba bisa hadari ne wannan manzon ya zama manzo ba dama manzo ne tun fil azal kuma alinan ba bi- ba bisa hadari ne ya zama wasiyinsa ba dama wasi ne tun fil azal shirin allah ne haka yake kuma allah ta'ala ya san abu kafin ya zo ba ko kuma abin da abubuwan da aka sani wasu ba su sani ba shi mu a wurin mu abu talib din nan ko ka ko ka so abu talib din nan shi ma wasiyi ne don kowane annabi akwai ba- Allah ta'ala bai taɓa barin ƙasa wawe babu hujja akwai ausiya sai dai ya zama wasu ba su san su shi shi ab- abu talib din nan shine khatimul ausiya a layin ibrahim shi ma- shi wasiyi ne shi ma Ab- abdulmuttalib wasiyi ne hashimu ma wasiyi ne so ausiya ne na na- na annabawa da suka gabata kuma in addinin su tauhidi ne sun zauna cikin mutane a cikin halin da za su suka kasance tare da su mafi yawan in- in suka saba musu mutanen suna iya yi masu saboda haka sun yi- sun yi zauna da mutanen su da gangan jiki amma sun bambanta da su a a imaninsu to hata ma a- a littattafan mutane suna cewa gidan banu hashim ba su kasance suna bautan gumaka ba. suna yin hanafiya addinin annabi ibrahim duk sun rawaito haka to kaga kenan ta ta ina ne bayan an ce suna hanafiya ba su bautan gumaka za a zo a ce mana kuma abu talib ya mutu yana kafin wai har da- an- a- da da ya zo cikawa wai annabi yana cewa ya baba ya baba na ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya tsaya maka a ranar kiyama sai wai sai ce ba zan faɗa ba kada kada kwarar shi hasu man dariya su ce da yau ga mutuwa na shiga addini na wai sai ya cika ba imani sai ko suka ce wai shi za a sa shi a jahannama wai ya taka garwashin wuta sai kwakwalwansa ya zabar baki wai kuma sai a kai shi aljanna alhali kuma sun ce ya mutu kafiri kafiri yana da rabo a aljanna ne dan me kuma kuka sa abu ɗalib a aljanna bayan kun ce mashi kafiri ko kuma abin ana kabilanci ne kafirin banu hashim a sashi a aljanna kuma suka ce duk sanda yake ma annabi duk na kabilanci ne kawai saboda zai ne jini saboda haka ba zai amfani maganganu iri iri saboda wa'yansu 'yansu ilmummukan nan ba zai yiwu ya zama waɗansu sun ɓoye ba in wasu sun ɓoye allah misali haihuwan alidun allah zai ɓoye ma mutane alhali ƙaba tsagewa ya shiga ina tambaya ne duk gari ana magana an ce matan da ba su fita suna magana jama'a kasuwanni ana ta magana kai ka ji abin da ya faru ƙaba ya ta tsage haɓa matan abu abu talib ta shi da ciki har yanzu ba ta fito duk labari ya bazu kuma bayan ya balle ta inda ya fito ta fito da jariri jaririn ya magana a gaban mutane wannan zai koyi mu mutane idan aka faɗa suka masu ruwa suka ro suka faɗa abin da ya faru ai an gama kowa ya san gaskiyan kenan saboda haka suka ce naƙuda ne tana tana cikin ɗawafi sai ta ji naƙuda ya dame ta sai ta ce ma wata ke na na kura ce to maza mu gaza ya mu je gida ta ce ina jaririn na ji kansa yana goyon mai fito shine maza maza sai ta tattare ta ka sai sai ta haihu sai ya zama ya fita ya fito sai ya zungura ƙafa to shine ka ji darajar da ya samu ke ne wajen amu sai da ya fito yana sujada kuma bai bauta ma gumaka ba shi ya sa masu ke ce mashi karamallahu wajahu saboda shi fuskan shi tun da yake bai bauta ma gunki to karamallahu wajahu to kuma dole dole a ɓoye darajar ali irin wa'annan saboda mu a wurin magana da yake ake yi ai kaga ma nuna ma komi sananne ne ita ta ji hatib ne murya ta ji to mu kuna wani ce kila wani ko salati zai yi ko lahaula zai yi ya ce ka ji ma ta ji muryar Allah to annabi ya ce na san a dangane da fatima ta zahara mun magana kan cewa tana jin muryan mala'ika jibril sun ce to kuna mamaki ne gashi a cikin nassin alkur'ani maryam ta ji murya ta ga jibril ma da idanunta ya ta zo ta ga ya zo mata asibar mutum ta ce ni a'udhu bir rahman minka in kunta taqiya ce inna ma ana rasulur rabbik la yahbaki wallahi guna ban zakiya qalat anna yakun haka zan magana ya kudana tsakaninsu da mala'ika tambaya maryam annabi ya ce to gashi ta ga mala'ika jiru ta yi magana da ita to ita dun ba wanda ya daidai da aure ta saboda sai tsaranta daidai da zai aure ta to shi kuma ali ya fita saboda haka to mai kake mamaki idan ta yi kuma ka ce to ai isa annabi ne sai mu ce eh haka ne annabi ne amma in baya ga muhammadu manzan allah faɗi ƙara duk halittan allah ka ce kaf ba wanda ya kai ali wannan kokowa ne ne shi ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko israfilu ko azab bai kai ali daraja ba ko ibrahimu ne shi ko musa ko isa bai kai ali daraja ba mutum ɗaya ne ya fi ali shi ne muhammadu rasulu in ka ce wai mai mai sa ka sai mu ce haka allah ya ga dama in ka ja haushi ka fashe haka Allah ya gada ma kai abinsa yawa da sunan insha Allah za mu tsara wasu rawayin bayan sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin